أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها wannan sura ana ce mata suratul zilzali kamar dai da muka san dukkanin surori mafi yawa duka ana ba su suna ne da abin da ake faɗa a cikin surar ko kuma abin da ake karantarwa a ciki to wannan ma an ce mata suratul zilzali saboda batun zilzila din da aka faɗa wato girgiza amma ita a madina aka sauke ta kamar yar uwarta da muka karanto a jiya kuma ayoyinta guda takwas ne tana farawa da yadda muka ji an karanta din nan bismillahir rahmanir rahim idza zulzilatil ardu zilzalaha Allah yana ba mu tsoro ne yaje na ga mu gaskiyar magana idza duk lokacin da zulzilatil ardu aka girgiza ƙasa zilzalaha irin girgizan nan nata wato wannan shi ya nunar ba wani girgiza da za a yi wanda zai kai wa irin wannan girgiza din ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati shay'un azimun yawma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adhaballahi shadidun can wani sura Allah yake gaya muna kai ce ya ku mutane ce wallahi ina gaya muku ku ji tsoron ubangijin ku fa Allah ko bai ce mu ji tsoronsa ba ai Allah abin tsoro ne bale ya ce mu ji tsoronsa yace ku sani ku abin da yasa nake gaya muku wannan inna zalzalata sa'ati girgizan nan da za a yi na ranar kiyama wallahi shehun azimun lamari ne babba kuma duk sai an ga hakan lokacin yana zuwa kuma ga dukkanin alamomi lokacin ya riga ya yi ko yanzu aka ce an yi tashin ba mamaki Allah ce dan misalin da za ni ba ku yau mata raunaha ta zahalu kullum murdi'atin amma ardat yace ka san dai yanda uwa take son ɗanta jinjiri ko dabba ce ba ta bari a taba shi ita ma ba ta tabawa duk dabbancin dabba sai kaga ta ɗauke kafanta wai kar ta take ɗanta Allah ce ranar mai shayar da mama tana rike da ɗanta tana ta da shi mama saboda tashi a hankali sai ta yadda shi ta zalu kullu murdi'atin amma ardat wa tadau kullu zati hamlin hamlaha duk mai ciki ranar ma wallahi za ta yi bayarin cikinta za ta yi barinsa saboda tashi a hankali wata ran nasa su kara za ka ga mutane ranar kamar sun sha giya suna maye wa ma hum bi sukara ba mai suke bai ji Allah ba abin da suka sha walakin na azaballahi shadidun azaba ce ta tsananta wannan fa ba a kai kora murin hisabi ba ba a kai wurin hisabin ba ba a kai hisabin ba ba a kai tsayawa gaban Allah ba ba kai ga siradi ba ba kai ga cewa shiga wuta ba Allah kiyaye mu ko ba kai shiga wutan ba tashi hankali zai zame haka Allah yana ba mu tsoro yace yana gaya muku idza zulzilatil ardu zilzalaha yace ku ji da kyau duk lokacin da aka girgiza ƙasa irin girgizawa ta za a yi
wa akhrajatil ardu athqalaha wa akhrajatil ardu af'alaha Allah ce wai ai ranar wa akhrajatil ardu ƙasa ma ƙasar da aka girgiza wa akhrajat za ta fidda af'alaha nauhinta duk abin ta kumsa mu ne mutane da muke cikinta abubuwa ne wanda ta kumsa dabbobi ne da suka mutu ko a ruwa suka mutu ko a tudu suka mutu ka gan mun dai mun ci dabbobi da yawa ba wanda bai ci dabbobi da yawa ba wani aka ce fudda kajin da ya ci ye kawo yanzu bai san iyakansu ba in aka tayar da su a rayuwarsa kwana biyar ba zai iya loda su ba a kansa ya ci da yawa wani aka fudda timakan da ya ci bai san iyakansu ba to duk wannan naman duk sai an haɗa shi in ji Allah ka cinye ka yi kashi ka zubar an kai kashin ya zama taki an kai a daji duk dai wa akhrajatil ardu asqalaha duk abin da ƙasa ta rufe wanda yake cikinta wanda ya nawar da ƙasar mutane ne dabbobi ne tsire-tsire ne duwatsu da suke cikin ƙasa kai ko ne ne fetur ne yanzu nan kusan tashin kiyama din kaga gafi nan saboda a nunar muna da lokacin ya wato duk ina aka yi magana tashin kiyama din nan kamin ta yi sai Allah ya kawo alamominta a kusa ka san kamar hadari kamin a yi ruwa sai kaga alama ba kawai za ka ci ruwa ba ba ba a'a ko dai gizagizai ko hadari ko iska sai kaga alama amma kawai ruwa ba hadari yana da wahala saboda kamin kiyamar ta tashi sai an nuna alamar ta yi kusa kaga can ayi maganar wuta Allah ce buris lihim lil gawi wuta ta yi kusa saboda haka ma lokacin da wuta ta yi kusa kamar yanzu wutan nefa da muke sha ai ba ta da in ka ga yadda take ƙara wutar yadda in ka je kamfunna inda ake irin ko rodu din nan ko in ka ga yadda wuta ke hauka sai ka karo ta lahira ne sannan da yake aljannar tayo kusa ita ma aljannar tunda ai kusan mutuwa kiyama tayo kusa aljannar an kusa tota in ka shiga wani gida sai ka rantse da Allah inda ba ka san baka mutu ba sai ka ce lahira kake dan mutumin da bai saba da birni ba sosai ka rantse har da Allah idan Allah ke hadari mota ya dauke shi ya mutu ko ya suma dai aka ɗauke shi rike rike aka kai shi wani manyan irin asibitocin nan aka ajiye shi to lokacin da ya farfado abin da zai ce ya gode wa Allah da ya tada shi aljanna haka zai faɗa saboda wannan ginin bai taba ganin sa ba wannan masu jinyarsa kila jajaye ne bai taba ganin sai gaza koyi mutanen aljanna ne wanda aka ce masu hidima saboda aljannar ma ta yi kusa to shine Allah ke gaya mana إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها ƙasa ma za ta fidda nauhinta abin da ya nauyar da ita din nan muna cikinta duk za a fitar duk wanda ya taɓa mutuwa yana cikin ramin kai ko ba sa shi rami ba ba mun ba da labarin wani mutum in ba manta ba wanda kami ya mutu hankalinsa ya tashi dama shi Allah kullum abin da yake so ka tsorata da shi sai tsorata sai ke ce ma 'ya'yansa shi dai hankalinsa ya tashi ga zuwa lahira kuma ya san zai mutu sannan ya duba ya ga shi dai aikinsa kam ba zai samu aljanna ba kuma ya san ana tayarwa kaji sharaɗinsa dai ya san ana tayarwa ce amma wallahi yana ganin in dai aka tayar da shi yau mulki ya mati ana tayar da shi ya gama zama dan wuta saboda ba abin da ya tsinana bawon Allah wai tunani zai ce ma ƴaƴansa in ya mutu a kona shi idan an kona shi ya zama hauɗi a sheƙe shi wannan tokar a sheƙe ta ranar da aka iska kuma a ruwa yace to kaga shi ka tunani sai in yayi haka ya huta da tayin da shi mutum akhrajatil ardu asqalaha shi ban da shi yasa aka yi masa haka da aka yi masa haka ana gama sheƙewa sai Allah ya tayin da shi yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace ai dama haka yi wa gudu Allah ya ce me yasa aka yi haka yace ko shi haka ne wa gudu Allah ya ce tai na ma gafara Allah saboda ya ji tsoro shi ne Allah ke gaya mu duk yanda ka zama ka ji abin da Allah ce kunu hijaratan aw hadidan aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum in ka ga dama bako ne kan kaza kai zama karfi wallahi sai na tayar da ku sai gulna man yu'iduna qul ladhi fatarakum awwala marra wa akhrajatil ardu asalaha kasa ta fidda duk abin da ta boye wanda yake cikin ta وقال الإنسان الإنسان ما لها وقال الإنسان ما لها ranar kan mutum in ya tashi zai ce wayyo Allah me ya samu ƙasa yau malaha me ya same ta saboda tashi hankali mutane za su kashi kashi biyu ne kashi ɗaya da sun tashi za su ihu suna wayyo ya wailana hadha yawmuddin ya wailana hadha yawmuddin wayyo halakansu haka suke faɗa wayyo halakansu kai wannan shine ranar sakayya wayyo an halaka wayyo an halaka kashi na ɗaya kenan kashi na biyu na kirki za su ce alhamdulillah alladhi sadaqana wa'adahu Na'am.
mun gode wa Allah abin da ya alƙawali tashin nan ya tabbata wa saddaqal mursalun manzani su yi gaskiya Mm.
kashi biyu kenan ba na uku ya waila na hada yawmu din ko ba ce alhamdulillah alhamdulillah wasu ma man ba sana min markari na hada saboda daɗin kwanciya kamar ka yi aiki ka gaji ka wahala ka zo ka kwanta bacci ya ɗauke ka mai daɗi da an ta da kai tashi tashi oh oh oh wai ta da ni to haka yi mutan kirki za su ce ban ba sana min markari na wai ta da mu daga wannan bacci mai dacewa ha zama wa rahman alƙawalin da aka yi ne tashi oho shine alhamdulillah alhamdulillah Allah ya sa mu a cikin su wa qala al insanu ma laha mutum sai ya ce menene ya samu kasa wannan tashin hankali saboda kowa zai fito kowa komai fitowa zai ba shiri an ga an yi busa dole a fito
يومئذ تحدث أخبارها yawma idhin tuhaddithu akhbaraha ranar fa yawma idhin ranar fa tuhaddithu akhbaraha ita kasan za ta bayar da labarinta kowa ya fito ya gama fitowa an gama wannan kasan za ta yi magana da kanta ni nan ne wane yi zina bisa da ni nan ne ya yi sata nan ne wane komi tuhaddithu akhbaraha duk labarin sai ta faɗa saboda haka mutum ya kwanda shiri wallahi duk inda ka tafi baka boye wa Allah نعم.
domin in ka boye ne kasa da dole cikin wani abu ka shiga wato tana ci akhbaraha ba wai kasan badai har ginin sai ya bada labari lokacin da kafa za ta ce wallahi wallahi Allah ban tahi ba wallahi ban tahi ba Allah ce kai ku rufe min bakin sa makareci karyar da ka saba a duniya al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum ƙaryar da ka saba a duniya wallahi wallahi shi za ka yi ku rufe min harshen nan sai ya rufe sai kafa da ce wallahi na tafi الله أكبر farji ya ce wallahi na yi zina Mm.
ido ya ce wallahi na duba hannu ya ce wallahi na taba wallahi ni na yi sata dole bayan sun ƙara magana a ƙasa ta faɗa wurin da ka zauna sai ya faɗa ya ce gani to yana wani zance yau ba idin tuhaddithu akhbaraha ranar ƙasa za ta ba da labarin dukkanin abin da aka yi a kanta Allah ya sa ta ba da labari namu na kirki Amin.
shi yasa ake so mutane mutum ya yawaita wuraren ibada نعم.
in ka yi sallah a nan farilla shi yasa ma maluma suka ce ana so ka dan gurgusa ka yi nafila gefe saboda ka samu wurare masu shaidan ka da yawa mana Mm.
wallahi ni ma yayi sallah a wurina wallahi ni ma yayi nan nake ina yake zama wallahi yayi wallahi yayi sannan ko sujuda nawa kai wurin sai ya faɗa الله أكبر sai kasa ta ce wallahi yayi sujuda sau kaza wurina to wanda ya fika sujuda da yawa ya fika Mm.
musamman in yayi dan Allah yawma idhin tuhaddithu akhbaraha mm.
بأن ربك أوحى لها yawma'idhin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha mi yasa za ta yi magana ne bi anna rabbaka awhalaha ubangijinka kai da kake musu za a yi tashin kiyama ko kuwa kai musulmi da kake kaba'ir manya manyan zunubai har yanzu wa'azi bai ratsa ka ba kana ganin ba komai ba a'a rabbaka awhalaha ubangijinka ya bata dama yayi mata zance wahayi wato ya gaya mata cewa ta yi magana saboda haka za ta yi magana ba abin da za ta yi wato babu mai sabon Allah kamar da aka faɗa a ba in ba mutum ba ko aljani نعم.
duk halittar da ka sani ba ta saba wa Allah ko menene wa in min shay illa sai bi hamdi ko mi yana wa Allah tasbih yana wa Allah biyayya ba ka ji Allah ce wa zilaluhum bil gudu wal asal ba har inuwoyi da itace da komai suna biyar Allah mu ne kawai mutane ake samu masu taurin kai don dama haka Allah ya shirya don cikin mu za a yi yan wuta Allah ya kiyaye mu bi anna rabbaka awhalaha me yasa za ta yi magana ubangijinka kai dan adam shi ya bata dama ta yi magana an zakana Allahu alladhi an daka kulla shay'in Mm.
ubangijin da ya ba baki magana ya koya wa baki magana shine ya koya wa ƙasa magana ta yi ranar ta yi shaida iyakar shaida kenan mala hannunka ya yi shaida ai ba ƙarya iyakar shaida kenan hannu ya yi magana ya ce wallahi ni ya ɗauka wallahi ni ya taɓa da ni ya ɗauka yi kaza to ina batun ƙarya ina baki zai faɗa me zai faɗa da ba tuni Allah ya ce rufe tun da makarici ne ya saba ƙarya يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم yawma idin yasduru an-nasu ashtata li rawa ma lahum ranar fa yawma idin ranar fa inji Allah ba aikin wasa bane yasduru an-nasu mutane za su fito daga cikin kaburuka kamar cikin sadru ne yasduru an-nasu mutane za su fito daga cikin kaburuka a kora su su je wurin da ake neman mu haɗu ashtatan daban-daban za ka ga mutane sun kasu kashi-kashi wani na ya wailana haza yawmuddin wannan alhamdulillah alhamdulillah wannan na ihu ihu kowa da abin da yake faɗa ashtata za ga mutane daban-daban wani murna wani baƙin ji amma duk murnar da za a yi ranar ba ko kai wurin murna ba No.
kowa hannunsa a gaba don ba kai hisabi ba hankali ba zai kwanta ba sai an yi hisabi an baka littafin ka ta hannun dama an ce tafi aljanna sannan hankali zai kwanta wani sahabi ya ce wallahi ni ko an ce "Eh, tafi aljanna kabata na dama ya shiga sau na hagu bai yi da shiga ba hankali na ba zai kwanta ba sai na je na shige duka tunda kugiyoyi suna nan suna ja ga kugiyar karya ga kugiyar zin kowace nan tana ja wannan ya ja wannan ya ja in ka tsallake wannan ya za annabi ya ce wanzu fa makadushin najin wani ya fadi ya tashi ya fadi ya kyar ya samu ya tsallake to duk da yanda aka tsallake ne ya tsallake dai alhamdulillah a yabi ba tsallake ba inda an fada kasan ramin kasan jasr din wuta ne malam muna da aiki fa yawma idhin yasduru nasu ashtatan a ranar mutane za ka ga sun fito daban-daban za a rabu kashi-kashi kowa ta kan sai ke yau mai firul mar'umin ahi ranar ce wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imri'in minhum yawma idh sha'nun yughni kaji kashi biyu ga uba amma mutum kai dana ce "Oh, wallahi wuri ubanka wuri ubanka Wai- wannan yace baba ko yaya na a buɗi yayanka wallahi ni ban san ka ba kowa duk wanda ko mai gida ga mai gida ko garin kai da yiwa excellency kai kowa ta kansa yake yi amma ubangiji ya ce wuzuhun yawma irin nadiratun ila rabbiha nazira wanzu lokacin fuskokin sheki suna kyalli suna kallon ubangiji suna kallon yadda za a yi saboda haka kai ka san hanyar da za ka bi kuma duka lokacin dan kaɗan ne ne fa yanzu dukkan wannan duk wanda aka loda ba shekara ɗari sama haɗa shi da hitina kwana nawa yawma idh yasduru nasu ashtatan me yasa za a tura mu mu tashi mu rabu kashi kashi wannan na ihu wannan na alhamdulillahi ina za mu tafi shine Allah zai gaya muna liraw amalahum dan kowa su je su ga ayyukansu yadda za a tara mu mudiyina ila da yaqulul kafiruna hadha yawmun asir Allah ce za a kora mu zuwa ga mai kira annabi ya ce abin mamaki a duniya ana hayya alassala hayya alassala mutum na zamansa amma ranar da mai kira Israfil ya ce kai ku tashi ku zo hisabi dole wa barazu lillahi alwahidil qahhar Mm.
ba wurin buya dole ka fito ba inda zaka buyi ba yi zaga mu inis datum in an tara mu gaba ɗayan sai Allah ce ya ma'asharil jinni wal insi in istadatum an tanfudhu min aqdari samawati wal ardi fanfudhu ce ga kuna tara ina mutane da aljanu gamu sai Allah ce to in kuna da damar buya ko ta sama ko ta ƙasa ku boye ba wurin buya la tanfuduna illa bi sultan to shine za a kora mu mudu'ina ila da yaqulul kafiruna hadha yawmun asirun kafiri yace wayyo wannan rana akwai bala'i akwai tashin hankali Ah, wani fi khafi suri fasai har wani sura Allah yace la tasma'u illa hamsan ba kajin komai ko tari ba kaji balle atishawa balle ka matse mini gurgusa min mm la tazmau illa hamsan sai kukan sawu kawai da ka san an kora shanu da suka ji kishirwa ka ji dai can Allah ya gaya mana cikin suratul eh, waqi'a wa sharibuna shurbal him hadha nuzulhum yawmaddin za a kora su su je kamar dai yanda ka san raƙumi da yake da ciyon kishirwa an kora shi haka za a kora kafurai a gargada su yanda ka san dai an kora shanu ko raƙuman da suka ji kishirwa sun hangi ruwan yadda suke tafiya suna shasheka haka za a kora mutane zuwa wuta la tazmu illa hamsa ba ka jin komai sai kukan sawu da sasa shi kawai za ka ji za a je wurin mahashar ne inda aka tattara za a yi mana hisabi ba kai hisabin mutukuna zannan mutum bai san aljanna ya ba ko wuta yayi ranar kowa zai tashi tsirara ne ko taguwa babu balle wando ina ruwanka in ga ya batun taguwa hankali a kwance wallahi na bari wando na hankalinka ya kwanta mm.
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله يجي هكذا أي أكورا مقبا الله يجي تو in dai an tafi mutum ya shirya shi ya sani faman ya amal duk wanda ya aikata mithqala dharratin koda gwadongwacin azzarra khairan yarahu wanda ya aikata komi alheri komi zaman sa dan kadan zai ga abin sa faman ya amal mithqala dharratin sharran yarahu wanda ya aikata kuma sharri komi zaman sa dan kadan in dai ba ya lalata shi ba shi ko sharri ya kamata ka lalata shi da miza ka lalata shi da istighfari to in ba ka lalata shi ba ya rahu mutun zai ga abin sa wala zulmu rabbuka ahadan din dai an je ranar dai za a gani aiki guda na sharri in kai a rubuta maka guda in ka tuba a yafe maka komi zaman sa kuma dan kankane har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya duba ma a cikin aljanna mafi yawan abubuwa bayan na farilla da an gajin ana batun abubuwa ɗin sai in na farilla sai kyawu masu yawan kai mutane aljanna irin abun da mutane ba su ko damu da su ba yace kamar nuhama irin datti da mutum ya gani ko a masallaci ko a hanya ko kaya a hanya ka ɗauke ka ga dai yanzu ka ga ɗan dutse a hanya ka ɗauke ko kaya baka ko aje shi ka wani aiki ba to wannan suna daga cikin abin da suke loda mutum lada ainun sannan irin abubuwan da mutum bai ko aje su komai ba su za su dawwamar da su kai mutum wuta su dade da shi a wuta ku yi sa za mu karanta nan gaba wai kulli humazatin lumaza har dan kyafatar idon nan ka zan dan kyafatar idon da kike ba komai da shi wani abu ko kyafatar hannu ka dan zakulu haka ka dibe shi kaga shi bai kosa an yi ba to wannan har an ce ko giraza wannan kulfar da bino ta mutum ka ɗauka bai baka ba za ka gan shi sai an sa kabiya lahira babu da binon ba kuɗin saya ladan ka za a ɗiba wai ya malmi tsala zarratin khairan ya rahu wai ya malmi tsala zarratin sharran ya rahu duk wanda ya aikata alheri ko bi zamansa dan kankane zai ga abinsa sharri ko bi zamansa kankane zai ga abinsa in ba lala alheri ma in ka lalata ba za ka gan shi ba me mutum zai lalata alherinsa shine dariya zuma la tubiquna ma anfaqu mannan wala adhan wanda in sun kai ba sa gori to gori ma wani gori yakan lalata aiki riya wata riya takan lalata aiki amma akwai ayyukan da su sai ka fito jama'a kamar sallan juma'a sai ka fito jama'a wasu na ganin riya ba ta shiga ciki sallan farilla sai ka fito jama'a wasu na ganin riya ba ta shiga ciki amma nawafil to su kan ka boyi shi yasa ma ko wannan tahajjud na nafilfili da ake yi a azumi malamai sun ce ya fi kyau kai abinka gida in dai masallaci bai zai ragu ba don baka tafi ba in dai kana da himma za ka yi abinka kai kadai to gara haka saboda nisantar yadin dai
بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا wannan sura gan ita makka ce ba ta madina ba ce kamin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hijira zuwa madina aka sauke ta tana da ayoyi guda goma sha ɗaya wa za ka ji ana maganar dawakai na yaƙi abin mamaki lokacin ba ko farlantar da yaƙin ba tukuna don ba fara yaƙi ba sai da aka tafi madina amma Allah tunda ya san ma kana ma ya kunu kuma shi ya tabbatar da shi saboda haka abinda za a yi ma sai Allah shi faɗa tun ba a yi ba sai ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar da shi kafin lokacin yayi an shirya tana fara da bismillahir rahmanir rahim wal adiyati dabaha fal muriyati qadaha Allah ce ina rantsuwa wannan waunar rantsuwa ne kama ana nuna mana wadu lahum masdatu min quwwatin wa min ribadil khayli kama ana nuna mana kenan wancan aya ta Madina cewa mu yi shirin yaƙi saboda kafurai kuma huzu hijrakum fanfiru subatin awin firu jami'an kullun dan adam musulmi ka zama cikin shiri ka kwanda shiri kar ka bari makiya su samu damar ka to duk dai kamin a sauki wannan ayoyin to sai Allah ya fara muna da nuna muna abubuwan da ake yaki da su kenan mu yi shiri mu zama masu hali masu wadata dan kar yakin ba ana son sa bane dole take sa ayi yaki dole kamar yadda ka san ba da yake so a cire masa hannu amma dole za ta sa likita zai ce wallahi ciwon nan yayi yawa sai an cire hannun nan in ba haka ba jikin zai lalace duka sai a cire hannu bai kuma hannu biyu zai koma da ɗaya dole saboda haka likita ƙwararre shi ne annabi Muhammadu don shi daga Allah yake karɓa wa yake ba shi umarni Allah sai Allah ya ce a kashe su ko a cire hannu ko a yi kaza wasariqu wasariqatu faqad uwa idihuma a cire hannayensu haka ake yi shari'a ta tabbatar da wannan ka zauna kamin a kai ga yakin sai a bada abubuwa tukuna Allah ce ina rantsuwa wal adiyati dhabha ina rantsuwa da dawakai ka karfa wanda saboda karfinsu da iya ɗaukinsu da gudunsu da kai hari idan suna gudu dhabhan kana jin cikin suna doh doh doh suna kukudin nan shine dhabha ina rantsuwa da su dawakai wanda aka ajiye don shirin yaƙi ko tsera ko abin da ya kama da shi ka san irin su ba a ba su abinci da yawa dama ko yanzu mai cin abinci da yawa bai tsina na wani abu shi yasa annabi ya nunar mana da abinci mu ci kaɗan shi yasa ma aka fallanta mana azumi ka da ka ƙara azumi sai ka ji ka samu lafiya ta sumu ta sihu ku yi azumi don ku samu lafiya da mai cin abinci da yawa don da bai ci za ka ga ko kai hin basira su ba ɗai ba kuma har annabi ya ce in ta kama ma sai ka ci da yawan to ka kasa cikin ka uku wai in zai ka ci da yawan kasa uku kashi ɗaya ka ci abinci kashi ɗaya ruwa kashi ɗaya numfashi amma mun kama sai mun ji babu wurin sawa sannan za mu bari ya za a yi mu samu basira za mu samu kwalwa ya za a yi abubuwa su yi kyawu shi yasa dole mu yi kasala wurin ibada ba a cika ciki dabbobin ma ana so su yi tsina na wani abin kirki ba a bari ci abin sai sun ci sai a janya kyale su wal'adiyati dabha ina rantsuwa da dawakan nan masu ɗan karen ƙarfi wanda suke ɗauki zuwa kai hari idan suna gudu cikin suna ku ku ku shine zabha ina rantsuwa da su kaji Allah ya sai ya rantse duk abin da ya so kaji yanzu da dawakai ke rantsuwa wani lokaci ya rantse da najam idan hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wani lokaci wa turi wani lokaci wa tini wa zaitun wa turi sini kaji har iccen da muke ci zaitun wani lokaci zai yi wal kamari idza talaha wata ma zai gaji Allah yana dare ma mai duhu wal laili idza ga shaha ai duk bayin sa ne to da mi Allah zai rantsuwa don hina gaba da shi babu duk abin da ya rantse da shi kasa da Allah yake saboda haka shi komi ya so ya rantse da shi rantsewa yake da shi tabaraka wa ta'ala amma kai mutum ba ka rantsuwa da kowa sai Allah ko annabi Muhammadu malamai sun ce ba a rantsuwa da shi masu rantsuwa da annabi su daina ba a rantsuwa da annabi sai dai da Allah man kana halifan falyahlib billahi aw liyasmut in dai zaka rantsuwa ka rantse da Allah ko ka daina kuma abinda shari'a ta ce shi ya kamata ba za ka yi karatun da ya wuce karatun annabi Muhammadu ba ba za ka yi karatun da ya wuce karatun magabata ba wanda suka sassautar wanda suka ce makaruhi ne a rantse da annabi to me zai kai ka makaruhi da me zai kai ka makaruhi hukunci mai sauki wani suka ce rantsuwa da annabi makaruhi ne na ga karatun rantsuwa da annabi makaruhi to shine hukunci mai sauki to makaruhi abin da yake makaruhi in ba kai ba sai a baka lada in kai ba a baka zunubi to halami ba sai ka daina ba annabin da ka so shi ka girmama shi ka bishi shine abin da ake nema wurin ka ba kai rantsuwa da annabi Muhammadu ba saboda haka kar wai girman da ake ba annabi Muhammadu suna ana kira a ba annabi girma a ba su je su wuce isi abin da bai kamata ba to ya kamata mutane su mai da hankali kai dai ka cewa annabi bawan Allah to amma duk abin da ka bashi to ka bashi yayi daidai amma rantsuwa bin da yasa malamai suka ce haka saboda da sifan Allah ake rantsuwa ko shi Allah shi ko annabi ba sifan Allah bane ba sifan Allah bane falmuriya ce qadaha kuma ina rantsuwa da dawakai waɗannan dai ko su waɗancin ɗin ne ko ko wasu dai ne muriyati qadhan wanda inda dare ne suna gudu lokacin da za su kai hari har wuta ake ganin tana tashi falmuriyati masu rura wuta kadahan rurawa Mm.
lokacin da suke gudu tap tap tap saman duwatsu ko saman kankara musamman kasashen da ake da waɗannan abubuwa da dare in dauki na gudu da gaske kana hangensa Na'am.
saboda kofatansa in yana buga wannan duwatsun kana ganin wuta na tsaf tsaf tsaf No.
tana fita saboda Mm.
karfin tafiya kamar dai kage na har cikin kofaton dokin da kankara akwai wuta Mm.
tunda Allah ya gaya muna afara'aytum an-nara allati turun a antum ansha'atum shajarataha am nahnu munshi'un Allah ya tambaye mu yace wutar da kuke kestawa ta kama dan Allah kuka yi ta Mm.
ko muka yi ta Mm.
Allah ya bisa Na'am.
kuma wutan alheri ne ai ko in ba wuta babu cin tuwo ba cin nama Mm.
ba gashi ba dahuwa ba suya sai a ci komai danye kaga wuta ma alheri ne amma sharri ne ta zama sharrun labudda minhu Na'am.
sharri ba makawa ba wanda ke so gidansa yanzu na ɗefe nefa sai gaji muna damuwa ba wanda ya ce gidansa ba wuta bai jin daɗi Mm.
bai jin daɗi falmuri ya ce kadhan na rantsuwa da wannan dawakan da suke kofatansu suke kyasta wuta saboda tsananin gudu
فالمغيرات سبحا falmughirati subha kuma ina rantsuwa da wannan dai dawakan nan wanda suke kai ɗauki da jijjihi da asubahi ka san wani lokaci yakin da safi ya fi نعم har da ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inna idza nazalna sa'ata gaumin fa sa'a sabahul munzari Mm.
in muka sauka farfajiyar kafure wanda ba su yarda ba da safe wallahi safe su ba ta yi musu kyawu ba Mm.
kaga haka aka yi a khaibara lokacin da annabi ya shiga din nan sun fito wasu da yan lauzuna za a je ɗiban dabinai wasu da yan kayan sare-sare suka ga ayari waje suka ce muhammadu wallahi muhammadu wallahi wal khamis Mm.
wallahi muhammadu ne da mayaka ku yi maza ku musulunta ku yi maza ku musulunta haka aka yi Mm.
falmugirati subha wanda suke kai yaƙi da jiggihi da asubahi kenan
فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا fa'atar na bihi na ƙo'a fawasat na bihi jam'a in suka yi haka wannan dawakai fa kaga dawakai ake da su amma dawakan ba su da tasiri sai da masu hawa an ba yi maganar masu hawan ba saboda haka mahayan masu darajan wanda Allah ke magana su ne masu hawan don jihadi don kalimatullahi ta zamo hiyal uliya da su ake nufi نعم amma wanda zai je hawansa kawai da sauransu Allah bai damu da shi ba falmugirati subha fa asar nabihi naqa'a suka tayar da naqa'an kura ta turmuke wurin yaƙi dan Allah yana ganin shawar waɗannan dawakan yana ganin shawar mahayan نعم kuma kai ma musulmi kana da ganin shawar saboda shawar da Allah yake gani ma yace in ka mutu wurin ko sallah kar a yi maka الله أكبر duk wanda ya mutu wurin yaƙi da jininsa da suturarsa haka za a turbude shi ya fi kaman Allah wa fil lahu warhamu ba za ka ji Allah ji kansa ya gama ai Allah ga- ya gama mai- wai saboda a gwa- a gaya a nuna maka matsayinsa a raba shi da sauran jama'a wanka ma ba za a yi masa ba balle a yi masa sallah saboda jinin nan nasa ya fi duk ruwan da za a kusa masa da turaren da za a kusa masa Allah.
saboda haka ko da tufafin nashi ma ba su isa a zuba shi kawai نعم kuna zuba shi Allah yana sa mala'iku su dauke shi su kai shi aljanna ba ka kai da mutumin da aka faɗa a baya ba wanda yaje yace annabi ya ce a bashi mata a koro shi aka ce annabi sai ce a baka ma wani mutum mai muni a sifa na jiki da mutumin ya mutu ah, ya je ya nemi ah, annabi ya ce je ka ce a baka ni dan shi ya ce wai yana ganin munin nan zai bari ya shiga aljanna annabi ya ce kai bari ka gani sai yace ai aure ma ya nema bai samu ba annabi ce yarwa tafi kowa kyawu a garin nan aka gaya masa annabi ce kaje ka ce na ce a baka ita kuma Allah da sa da iko da yazo kofar gida yana sallamawa sai ga yarinyar نعم kai bi ka zo kofar gidanmu me kawo ka ce a a, annabi ya aiko ne kar kai wa annabi ƙarya annabi zai aiko ka gidanmu ba annabi ce wallahi shi ya aiko ne to lafiya a a, to da cijon gidi nake son gani shi nake son gani An- ce to kar kai wa annabi ƙarya ce wallahi shi ya aiko ne Ke- ta shiga cikin gida ba ba mutumin nan wai ya ce wai ana kiran ka wa annabi ya aiko shi wallahi cewa annabi ya aiko shi sai ya fito kai mi kace wallahi annabi ya aiko ne annabi karka yi masa ƙarya wallahi wallahi mi yace karka yi wa annabi ƙarya to wallahi abin da yace abin da yace sai ya kifa duwa na'am la abin da yace abin ne ka bari mana to yarka yace wannan ta zo yanzu wai an bani kai karka yi wa annabi yariya tana ji tace wallahi baba yarda Allahu akbar wallahi yarda in dai Allah in dai annabi ya faɗa wallahi Allah ya ce ni na yarda Allahu akbar ha annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shikenan sai ya dawo ya zo ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam duk da dai kisa da yawa ba yi muke so mu kai ba to har dai eh, annabi ya ce to ina ka aure ce babu Mm-mm.
ce babu eh babu ya je jawar abu gargace na ce baka kaza ka je wurin wani nan da nan sai ya tara kaya ka san ba aure babu ko shimfiɗa na'am shikenan ya je kasuwa wajen saye saye sai ji ana kiran annabi ya ce ban kanu min billahi billahi a haduri kaza za a fita ayi yaki sai ce aha ina da annabi ya ce a fita min ruwana da sayan kayan aure sai sai kayan yaki na'am sai ya fita batun amarya ya manta ka ji masu gaskiya masu imani wai su ne yanzu wani zai ce wai ba su da kirki wai shine da kirki shine da yake.
sai ya daina sayan kayan aure batun lefe duk ya tashi sai ya je kama sayan kayan yaƙi ya sai da yawa har yan mutane da je sai ya ɗaura kan sai irin naɗin nan da ido ɗaya ha gani ya yi ta yaƙi ya yi ta yaƙi rabe ce kai wani wani irin samun soja ne muka samu wani soja ne wani soja ne wannan ya rasulullah mutumin nan na naka wane ne Allah sarki sai ya mutu Allah ya yi shahada anan da aka zo wurin duddubawa sai aka ganshi annabi ya ce Allah sarki ku ne mai rowan yan mata guda Mm.
na mala'iku na haga muhurul inu suna gaggawa suna ribibi a basu a basu Allahu akbar kone masa ruwan yan mata guda haka aka rufe shi ba wanka ba sallah sai wanda ya mutu wurin yaƙi komi ba a yi masa fawa satana bihi jama'a sai suka shiga cikin kumniyar jama'a wannan dawakan da mahaya saboda aje a kai hari a karya ma- makiya Allah yana rantsuwa jawabin rantsuwar shine zamu ji إن الإنسان لربه لكنود innal insana li rabbih lakanud duk wannan rantsuwar da Allah yi muna kaji hadda dawakai saboda a nuna maka dauki ma ga himmarsa kaji yaki ake zuwa da shi ga mahayin ya je yaki kaji dai ba ya magana da mahayin ba amma dai jawabin rantsuwar innal insana li rabbih lakanud hakika dan adam lakanudun li rabbih shina da girman kai ko shishigi ga ubangijinsa Allah ce kai dan adam ka ki Allah ya ce bari dan adam ka ki bari kaji Allah ya gaya muna afara aitumul nar lati turum a antum takhluqunahu am nanul khaliqun nanu qaddarna bainakum al mawt wa ma nanu mazbukin har Allah ya ce wala qad alimtumun nash'atal ula falawla tadhakkarun ku gani asalin ku fa yanda kuke ya za kai wa Allah girman kai Allah ya ce bari zauna lafiya ka bari mana Allah ya ce yi mana kai mana innal insana haqiqa mutun li rabbihi lakanudun wallahi mutun kai akwai taurin kai akwai shishigi akwai dagawa ga ubangijinsa Mm.
وإنه على ذلك لشهيد wa innahu ala zalika la shahidun kuma wa innahu shi dan adam in hudin mu mai da shi ga mirin mutun tunda ya magana al-insan wa innahu shi mutun kuma ala zalika akan zaman sa mai shishigi mai dagawa la shahidun ya san da haka da ka duba inda Allah yi ka har Allah ya ba mu misali a wani sura yace afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat نعم wa ila sama'i kaifa rufi'at wa ila jibali kaifa nusibat ba ka duba raƙumi yadda Allah yi shi duk girman nan nashi sai ya zo ya duka maka kai ba ka duka wa Allah ka yi masa tawali الله eh ka duba yadda Allah ya yi sama ka yi dutse kuma ya baka dama ka haushi ka duba yadda Allah ya yi bajininsa kuma ka kama shi ka yanka kuma ka ci kai ba ka gode wa Allah wa innahu ala zalika la shahidun mutun shi yana da tabbas shaida ne akan mu- kowa domin abin da yasa aka mai da shi ga insan din mafi wasu masu tafsirai saboda ai duk wanda ya kyauta ya san ya kyauta Mm.
duk wanda bai kyauta duk wanda ya laifi yau din nan namu ya san yayi Mm.
ya sani duk wanda ya alheri kuma ya sani la shahidun mai shaida ne mutum ya sani wannan fasara kenan wasu malamai wuce wa inna wa ala zalika shahidun shi hudun na sai a mai da shi wurin Allah shi Allah akan haka mai shaida ne ya san dan adam shina da girman ka yana da dagawa can yace arahu istaghna balle ma in ya ga Allah ba shi wadata kalla innal insana la yatgha arahu istaghna inna ila rabbika ruj'a balle fa in mutum mutum gashi da dagawa balle fa ya ga Allah ba shi dukiya abokai ni ma sai ga ya canja wasu waɗanda su ne sababbi waɗanda su ne tsohin abokai ne tabbatin su wa innahu ala zalika la shahid وإنه لحب الخير لشديد wa innahu li hubbil khairi la shadid wa innahu kuma shi dan adam wannan kan hu zai koma ga dan adam wa innahu shi dan adam li hubbil khairi kuma ga son alkhairi dukiya ne ya'ya ne ah, innama amwalukum wa auladukum fitna wallahu indahu ajrun azim fattaqullaha mastadatum wasbahu wa adhi'u wa anfiqu khairan li anfusikum Allah ce ah, wa innahu ala zalika shahid wa innahu li hubbil khairi la shadidun kuma ga son alheri gashi da dagawa dan adam kuma ba son wahala amma ga son alheri mai tsanani ne No.
kowannen mun na ya fi ya fi zuwa ce ya fi kowa miliyoyin kuɗi Mm.
ya fi kowa manyan motoci ko ɗa ne ya fi zuwa ce ya fi ubansa kuɗi Na'am.
haka yake zo shi ko uba ya fi zuwa ce ya fi ɗansa kuɗi inna wala lubil khairi la shadidin kowa har wani hadisi ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace law kana min adama wadiyan da ce dan adam yana da rijiya biyu ta kuɗi guga ɗaya hake sawa ka janyo kamar da yake jawo ruwa rijiya biyu ka san dai rijiya ɗaya dai ta ashe ga gidanka idan da ba tana kafewa ba Mm.
to biyun ma biyu gare ka na dukiya kullun ɗebowa ɗin kake ba sai ka je nema ba ko noma mm ɗi ba dai kake yi annabi ya ce to dan adam wasu ya nemi labga labta ga salis Na'am.
sai ya ce Allah ka ƙara mini ta uku Mm-mm.
Allah ka ƙara mini ta uku mutum ne za ka gani yana neman abin cefa ne in ya samu abin cefa ne sai ka ga ya- in ya samu kila naira ɗari biyar kamar cefa ne da Allah taimaka min abin cefa ne in ya samu naira dubu sai ka ga ya aje biyar ɗari biyar ya kashe biyar ne Na'am.
maimakon gobe tun da ɗari biyar sun ishe shi ya tsaya ga ɗari biyar ce bari ya koma nema ɗan adam haka yake in ka gan shi ma yana nema sannu sannu bari ka gani ba ka sanin iya nemansa sai ya ga sun fara taruwa ba ka fara sanin iya son kuɗinsa sai sun fara taruwa wani malamai suke cewa misalin kuɗi kamar wuta ne Na'am.
in tana yar kaɗan alherin duniya kuɗi domin shi ne mafiya mutane su gani alheri kuɗi in suna yan kaɗan sai ga mutane suna amfana da su kamar wuta kaga wuta tana yar kaɗan kaga masu kuka su zo su ɗiba masu girki su ɗiba masu duk dai kunne-kunne su kunna masu fitila su kunna amma da ta zama gobara ta yawa sai ihu sai a kawo ruwa ba wanda zai na mai ɗibar wuta guga zai zo wurin gobara Mm-mm.
to da ta yi yawa alherin ya yawa dole kowa ya watse har yan uwa ma zai su watse Mm-mm.
kowa to wannan in mutum ya zama haka to Allah ya nufe shi da sharri kenan Allah ya nufe shi da sharri irin su ne ko zakawa sa fitarwa na wajibi ma wa inna wuli hubbil khairi la shadidun an ka dan adam wurin son alheri hina da tsanani shi dai a bashi da yawa shi dai ya samu da yawa shi dai ya samu da yawa inji Allah Hmm.
أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur Allah ce to tarawan mi kake so kai ta yi mutum bai sani bane idza bu'thira lokacin da aka tayar da ma fil qubur abin da yake cikin kaburukan nan kamar nan za a gaya mana kenan nan gaba za ka ji ana alhakumut takasur نعم hatta zutubul maqabir tun da ka ji ma fil qubur din to akwai makabarta tafi نعم to magana tana zuwa Ah, afala ya alamu idza bu- bu'thira ma fil qubur shi wai shi mutun da yake so sai ya tara da yawa a bashi da yawa motoci da yawa gidaje da yawa kuɗi da yawa komai da yawa shi Allah ya manta ne ba a gaya masa ba lokacin da aka tayar da duk abin da yake cikin a rufe kubur in an ɗauki abin da yake rurrufe dukiyankan nan tana rufe ba gaya ma kowa abin da ka samu ba sai dai ka mutu a dan fara gagganewa shi ma wani za a gane to in an je yau matubular sara'ir busira ma fil kubur نعم abin da yake ɓoye an bayyana zuciyar ma takan ɗauki haka aka tona abin da yake cikin zuciyarka da lissafinka da menene duk za a tonar da shi afala alama idza busira ma fil kubur وحصل ما في الصدور wa hussila ma fi sudur aka rarrabe aka yi filla filla ga sharrin da mutum ya ɓoye ya aikata bai faɗa ba ya yi sata bai faɗa ba ya yi mugun abu bai faɗa ba bai zo ya faɗa ya tuba, tuba wa Allah ba in ya tuba wa Allah ya faɗa ya ɓoye ko ba a kan masa ba, balle shari'a ta yi hukunci wai shi da yake son ya tara dukiyar nan da yawa halan ya manta ne idan a- aka tayar da mutane da halitta gaba ɗaya idza bu'thira ma fil quburi إن ربهم بهم يومئذ لخبير أفلا يعلم إذا بؤثر ما في القبور وأرسل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير حلم بيسن إن ربهم حقيقة أبنجي سبا أبنجي مكينا متالكي Mm.
إن ربهم بهم لخبير بهم حلم بيسن مسنيني قد أبن دمك تتارا مك بقويبا يسا منزو الله صلى الله عليه وسلم يتي آه ميديناري ده ya fi shan wahalar bincike bisa ga mai dinari biyu haka sama da mai uku mai hudu mai biyar wannan ko da ya bar duniya da dubu ɗari to wanda ko da ya mutu yana da naira dubu sai mai naira dubu inda ya bi Allah dukkan sun bi Allah sai mai naira dubu ya shige aljanna kan mai naira dubu ɗari ya shiga ka san dalili thumma la tus'alunna yawma idhinanin na'im sai an tambaye ka filla filla ne nerorin nan dubu dubu hadari ina ka samu su sai ka faɗa to ka ƙara wannan bayani mu ma dan kuɗi kaɗan ya shige haka za a yi tafiya komi sai an bincika Ah, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani hadisi ma yace na duba aljanna duk talakawa sun fi yawa kan tabi annabi to masu arziki yace an tsaya binciken su ne kamar da yanzu zaka tsallakawa kasar waje kana da kaya da yawa wanda yake dan bage yanzu kaɗan wanda ma bai da bage kawai shi check point din sa dai za a yi da an yi check yanzu ne sai ya wuce amma mai kaya to sai a tsaya bincike saboda haka duk kayan da ka tara a duniya da feguna da gidaje da dabbobi da bayi da motoci duk sai an bincike su duk sai an bincika ka mutum ya ce aljanna gani ina ka same su tukuna inna rabbahum bihim yawma idhin lakhabirun masani ne wallahi ka duk abin da mutane suka tattara da abin da suka aikata amma duk da haka da sanin sa ya rubuta ya sa a rubutar kuma kan wannan rubutun za a daura hukunci akai Alhamdulillah lokaci yayi.
to alhamdulillah Allah ya mana gafara Eh, Allah ya sa ranar ta zo mana da kyawu Amin.
Allah ya sa binciken da za a yi mana ya zo mana mai daɗi Amin.
ba wani wahala albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kiyaye mu Amin.
Allah ya kiyaye mana imani mu da mutuncin mu Amin.
albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Amin.
Allah ya zaunar da mu lafiya Amin.
Allah ya zaunar da kasar mu Najeriya lafiya Amin.
wannan tashi hankalin da yake damu mu ya Allah ka tausaya mana Allah ka yaye mana shi Allah ka yaye mana shi Amin.
masu mulkin kasar nan namu Allah ka tausaya muna ka Amin.
daidaita mana su ga daidai da aikata daidai albarka Amin.
annabi mu Allah kai mana haka Amin.
Allah ka ture mana su ga aikata abin da ba daidai ba mu Allah ya mana haka Amin.
Allah ya mana gafara iyayen mu Allah ya musu haka ga malumanmu da shahananmu duka Allah ya musu gafara shahananmu Allah ya kara musu karama albarka annabi Allah ya biya bukatun Allah ya biya bukatun wanda suke musu addu'a Amin.
marasa lafiya mu Allah ka san su masu jinya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya Allah ka ba su lafiya mu kuma sauran lafiyar da muke da ita Allah ka sa ta amfane mu a cikin wa Allah da'a Amin.
Allah sa mu yi karshen kwarai albarka annabi Amin.
sallallahu alaihi wa sallam bismillahir rahmanir rahim فاتحة لصلاة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين آمين.
إياك نعبد وإياك نستعين آمين.
إن الصراط المستقيم صراط آمين.
الذين أنعمت عليهم غير آمين.
المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين.
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق آمين.
الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم آمين.
وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آمين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين.
وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله رب العالمين